أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a wanda yake daidai da biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna kan aya ta 40 a cikin suratul bakara wanda insha Allah ta'ala malam zai maimaito mana da kan wannan aya don mu hada munasabanta da ayoyin da ke gaba insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون kamar yadda a jiya muke bayani akan aya ta 40 Allah subhanahu wata'ala ya ce ya bani Isra'ila ya ku ‘ya'yan Isra'il wanda mun yi bayani akan su ne jikokin annabi Yaqub alaihi salatu wassalam uzkuru ni'matiyal lati an'amtu alaikum ku tuna ku dinga tunawa kuna ambatan ni'imomina wanda na ni'imtar da su akan ku wa aufu bi ahdi sannan ku cika alkawarin da kuka mu ufi bi ahdikum ni ma sai in cika muku alkawarin da na muku wa iya ya farhabun ni kadai ku ji tsoro na a jiya mun yi bayani akan wannan ayan mun yi bayani akan wasu daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ni'imtar da banu Isra'ila su sannan kuma mun yi bayani akan wasu ayoyi wanda suke mana bayani akan alƙaura da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka da banu Isra'ila kuma ya ce ku cika alƙawarin ku ni ma sai in cika muku nawa wanda mun yi bayani jiya cewa wannan ita ce sunnar Allah wannan ita ce ƙa'idar Allah duk wanda yake so Allah ya yi masa mu'amala ta kyautatawa to dole ya kyautata shi ma dole ne ya yi aiki mai kyau dole ne ya yi kyakkyawan aiki wannan shi yasa Allah ya ce wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alƙawarin da kuka mun ni ma sai in cika muku na wa alƙawarin da nayi muku ashe ka'ida ce duk wanda yake so Allah ya masa mai kyau duk wanda yake so Allah ya bashi kyakkyawan sakamako to dole ne wajibi ne shi ma sai yayi kyakkyawan aiki wajibi ne duk halin da mutum yake ciki duk halin da al'umma take ciki na rashin jituwa na rashin daidaiton al'amura muddin al'umma tana so ta samu kyakkyawar rayuwa to dole al'ummar nan ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. wannan wajibi ne wannan ita ce ka'ida kowa sai ya canza kafin a ga canji wannan ita ce ka'ida wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum da haka Allah ya ce wa iya ya farhabun kuma ni kadai ku ji tsoro na ku ji tsoro na ni kadai to anan tsoro da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani wanda za mu ɗan yi bayani sha a nan in Allah ya yadda aya ta gaba za mu yi bayani akan wato cikakken bayani inda Allah ya ce wa iya ya fattako da Allah ya ce wa iya ya farhabu ku ji tsoro na ni kaɗai to tsoro malamai suka ce akwai tsoro wanda ya kasu kashi-kashi akwai tsoro na ɗabi'a wanda Allah ya wato sanya ma ɗan adam a ɗabi'arsa yana wannan tsoron misali mutum yana tsoron wuta baya son wuta da haka duk inda ya ga wuta ko wani ya kyasta masa wuta ko wani ya wullo masa wuta zai tsorata ya razana mutum yana tsoron duk wata dabba mai cutarwa yana tsoron maciji yana tsoron zaki yana tsoron damisa yana tsoron duk wata dabba wacce take mai cutarwa to wannan tsoro ne na ɗabi'a wannan tsoro ne na ɗabi'a wanda malamai suka ce wannan babu laifi a kan shi amma tsoron da ake cewa da Allah yake ce ni kadai ku ji tsoro na shine jin tsoron wani wajen ganin cewa shine ke da tasiri a rayuwarka na ya raya ka ko ya kashe ka ko ya baka ko ya hana ka ko ya yi maka wani abin da babu mai yin sa in ba Allah ba wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da yake bayani game da wasu maganganu da aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum الذين قال لهم الناس إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا فانقلبوا بنعمة منه ورضوان فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان وفضل لم يمسسهم وفضل لم يمسسهم سوء فاتبعوا رضوان الله وسوف ي...
والله ذو فضل عظيم والله ذو الفضل سيأتي العظيم إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخ و...
فلا تخافوه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم تعلمون كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين Allah ya saka da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa allazina qala lahumun nasu sahabbai sune waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum lallai mutane sun haɗu sun haɗa kai don su ga bayanku da aka fakshauhu ku tsorace su ku kiyaye su faɗin wannan maganar Allah ya ce fazadahum imana wannan sai ya ƙara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu kuma madalla da abin dogaro a ce mutum ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wa tabu'u ridwanallah sai suka koma suka juya da falala daga wajen Allah da ni'ima daga wajen Allah sannan kuma da falalan da babu wata cuta da ta same su sannan kuma suka samu yardan Allah suka bibi yardan Allah wallahu du fadlin azim Allah ma abocin falala ne mai girma to sai Allah ya ce inna ma zalikumush shaytanu wannan da yake kokarin cusa muku tsoron wasu waɗanda ba Allah ba to ba kowa bane face shedan ne me yake yi yukhawifu awliya'a yana kokarin dole dole sai ya tsoratar da ku kun tsoraci waliyansa Allah sai ce fala takhafuhu kar ku ji tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na in dai ku mu'minai ne in ku mu'minan gaskiya ne to kar ku ji tsoron kowa in ba ni ba da haka ku ji tsoron Allah shi kadai Allah shi ne kadai ake jin tsoronsa shi ne kadai ake jin tsoronsa domin shi ne wanda yake da rahama shi ne wanda yake da azaba azabar sa ita ce azabar da ta cancanci a ji tsoronta kuma Allah shi ne alƙahiru shi ne wanda yake da rinjaye akan kowa saboda haka duk wani wanda mutum yake tsoronsa in ba Allah ba to tsoron banza yake yi tsoron banza yake yi da haka shi yasa Allah ya ce wa iya ya farhabu ku ji tsoro na ni kadai wanda insha Allah aya gaba aya ta gaba za mu ƙara faɗaɗa bayani akan insha Allah Allah sai ya ce wa aminu bima anzaltu Allah ya ce ku yi imani da abin da na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama wato ainihin farkon waɗanda za su fara kafircewa ma'ayoyina wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku musanya ayoyina da farashi ɗan kaɗan wa iya ya fattaku kuma ku ji tsoro na ni kaɗai a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da jan hankalin banu Isra'ila bayan abin da ya faɗa musu wanda muka ji a jiya cewa ku tuna ni'imomi na da ni'imtar da su akan ku sannan ku cika alkawarin da na yi muku da kuka yi min ni ma sai in cika muku nawa alkawarin da na yi muku to a gaba sai Allah ya ce sannan kuma wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da na saukar wanda yake gaskata abin da ke tare da ku Sheikh Mustapha Al-Adawi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a cikin tafsirin sa at-tashil li ta'wil tanzil da yake bayanin wannan aya yace ma'anan fadin Allah da yace wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum sai yace al-ma'na wallahu a'lam ma'anar wannan ayar tare da cewa Allah shi ya fi kowa ilimi Allah shi ya fi sani annal qur'ana musaddiqun littaurati alladhi lati bi aidihim cewa alqur'ani ya zo ne yana gaskata attauran da ke hannun banu isra'ila fa aminu bi hadha alqur'an dan haka sai Allah yake ce musu ku yi imani da wannan alqur'anin alladhi qad alimtum annahu musaddiqun lima ma'akum wanda ƙur'anin nan kun san cewa yana gaskata abin da yake nan ne a rubuce a cikin attaura sai mala ya ce wa wajihu tasdiqihi lima ma'ahum fil ati wato ta yanda zaka fahimci fuskokin da alƙur'ani yake gaskata abin da ke tare da su cikin attaura shine kamar haka na farko annahum ukhbiru fi kutubihim thumma zahara annahum ukhbiru bihi fi kutubihim thumma zahara kama ukhbiru bihi cewa alqur'ani an bada labarin sa a cikin littattafan su sai gashi kuma ya bayyana kamar yadda aka bada bayani irin yadda aka siffanta shi haka ya bayyana fa saddaqa hadha alqur'an ma kana mawjudan fi kutubihim da haka alqur'anin nan sai zama ya gaskata abinda dama akwai shi a cikin littattafan su dama suna da shi akwai su akwai shi a cikin littafansu dama an gaya musu cewa ga yanda qur'ani zai zo hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan qur'ani zai zo a matsayin shari'a a matsayin kaza duk Allah ya musu bayani a cikin attaura da haka to da qur'ani ya zo sai zama kamar abin da ke cikin attauran ne aka ɗauko shi ya zama shine alqur'ani na biyu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ukhbira bima fi kitabillah annahum anbiya wa unzilat alaihimul kutub fa huwa musaddiqun lahum ay shahidun bi sidqihim cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ba da labari akan abun wato game da abun da ke cikin littafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar cewa wato su annabawan Allah kuma cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama su din annabawa ne kuma tabbas an saukar cewa wato a cikin attaura cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne alaihi salatu wassalam sannan kuma cewa dukkanin annabawa an saukar da littafai tare da su don haka sai ya zama cewa lallai tabbas alkur'ani yana gaskata abinda ya zo a cikin attaura don a cikin attaura an yi bayani tuntun tuntun cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zo kuma ga irin siffan da zai zo da ita bal ba ma shi ba hatta sahabbansa waɗanda za su rayu tare da shi sanda Allah ya bayani a cikin attaura da linjila Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما كاغا أنن الله تبارك وتعالى يتي محمد رسول الله Allah ya ce annabi Muhammadu manzon Allah ne ya ce wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum waɗanda suke tare da shi suna da tsanani game da kafirai amma suna tausayin junansu tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ya ce zaka gansu suna ruku'u suna sujjada suna neman falalan Allah da yardan Allah zalika mathaluhum fit tawra wannan shine misalin su a cikin attaura wa mathaluhum fil injili misalin su a cikin linjila kaga sai Allah ya bayani cewa ga misalin su can a cikin attaura sannan ga misalin su a cikin injila كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار wani shaidin ba wai fassarar ayan ba shine mu ji cewa hatta sahabban annabi ma san da Allah ya bayani su a cikin attaura da injila kaga ko min babi aula a ce shi annabi Muhammadu din sallallahu alaihi wasallam a ce akwai bayanin shi a cikin attaura da injila wannan shi yasa Allah yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama الذين ya'rifuna abna'ahum آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون malam ya bamu ayar suratul an'am kenan Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce sun san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tas sun san shi ciki da waje kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu sahabi Abdullahi ibn Salam Abdullahi ibn Salam yace mu mun san annabi sallallahu alaihi wasallama sama da yadda muka san ƴaƴan cikinmu domin duk ɗan cikinka sai ka haife shi kafin kake sanin waye shi kuma yaya yake sannan in ka haife shi ma baka isa ka ba da bayani akan ɗabi'unsa ba yaya zai zama mutumin kirki ko na banza mai gaskiya ko makaryaci mai adalci ko azzalumi waye shi nan gaba duk baka sani ba malami ko alaramma liman ko ladan ma'aikacin gwamnati gwamna ko minista ko shugaban ƙasa ko kwamishina duk baka sani ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama tun kan a haife shi ya ce Allah ya yi bayanin waye shi yaushe za a haife shi ina zai taso ina zai yi hijira ina zai zauna suwa za su taimake shi a ina zai rasu komai nashi Allah ya bayani a cikin attaura shi yasa a ayin suratul baqara Allah sai ya cika ce ta da cewa wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wani bangaren su kawai suna boye gaskiya ne bayan sun santa sannan na uku sai malam ya ce annahu wafaqahum bima fi kutubihim min at-tauhid cewa alqur'ani yayi daidai da abin da ke cikin littattafansu na tauhidi wa wa dhikri daril akhirah da ambaton gidan lahira wa ghairi zalika min aqaidi shar'i da makamantan haka daga cikin wato aqidoji na shari'a fa huwa musaddiqul lahum ya zama cewa alqur'ani yana gaskata abin da ke tare da su ne littifaqihim fil imani bidhalika saboda dukansu ma sun yi ittifaqi akan imani da Allah da kuma imani da gidan lahira da sauran akidodi da shari'a wallahu ta'ala a'lam wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan cewa duk wani annabin da yazo duk wani manzon da yazo to Allah subhanahu wata'ala daga cikin abin da yake faɗa masa shine cewa ba abin bauta da gaskiya in ba Allah ba Allah ta'ala yana cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun aika a cikin kowace al'umma mun aika mata manzo menene sakon kowane manzo shine an ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wajtanibu tagut ku nisanci bautan duk wani abun da ba Allah ba saboda haka kowace al'umma Allah ya ce mun aika mata da manzo cewa ku bauta ma Allah wannan shi yasa Allah ta'ala a suratul anbiya yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون kun ga anan Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika ba gabaninka da wani manzo ba wani manzon da muka aika gabaninka illa nuhi ilaihi face sai mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa yadda lamarin yake shine babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai ni kadai inji Allah fa'buduhun da haka ku bauta mu saboda haka wannan wannan shine sakon kowane manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aika shi zuwa ga wato ainihin al'ummarsa a cikin suratul mu'minuna ma da Allah tabaraka wata'ala yake magana kai tsaye da manzanni yake magana ba ma da al'ummomin su ba da manzannin kai tsaye yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu أيها salihan الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير بما تعملون عليم إني بما تعملون عليم وإن هذه- وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha Allah ya ce ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗen abubuwa wa'malu saliha sannan kuma wato ainihin ku yi aiki nagari ku ci daga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta muku waɗanda suke at-tayyibat ne halattacce ne tsarkakakku sannan kuma ku yi aiki nagari inni bima ta'maluna alim kuma lallai tabbas ni ina ganin duk abin da kuke aikatawa masani ne ni game da duk abin da kuke aikatawa inji Allah sai Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan Allah ya ce ita ce hanyar ku shine addinin ku addini guda daya wa ana rabbukum kuma duk manzanni ku ji ni ne ubangijinku don haka fattakun ku ji tsorona ni kadai a suratul anbiya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana إن rabbukum هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون kun ga anan suratul anbiya bayan Allah ya yi bayani akan annabawa da yawa Allah ya bayani akan mala'iku ya yi kawo bayani akan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo bayani akan annabi Musa da annabi Harun ya kawo bayani akan annabi Ibrahim da ya- eh, da sauran 'ya'yansa ya kawo bayani akan annabi Lutu annabi Nuhu annabi Ayyub annabi zakariya da sauran annabi isa da mahaifiyansa bayan duk allah ya gama bayani sai ya ce to dukanku inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan ita ce alƙiblarku ita ce hanyarku hanya ɗaya wa ana rabbukum fa'budun kuma ni ne ubangijinku da haka ku bauta mun ni ɗaya na ku bauta mun ni kaɗai saboda haka kenan wannan zai nuna mana cewa fa lallai lallai ashe abun da ke cikin attaura shine a cikin alkur'ani cewa a bauta ma Allah shi daya wannan shi yasa lokacin da Allah ya sa aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya tara masa annabawa a Baitul Maqdis manzanni yayi musulmancin sallah bayan yayi musulmanci Allah tabaraka wa ta'ala sai ke ce masa was'al man arsalna min qablika min واسأل rusulina." من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Allah tabaraka wata'ala ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina Allah ya ce ka tambayi waɗanda muka aika gabaninka cikin manzanninmu tambaye su aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun ga manzannin nan tambaye su akwai manzan da muka yi alkawari da shi cewa zai bauta ma wani Allah ba Allah mai rahama ba ashe ya nuna manzannin gaba ɗaya alƙiblarsu shine bautan Allah shi kare ashe abin da ke cikin attaura kenan kuma shine a cikin alƙur'ani kenan ya nuna cewa ƙur'ani ya zama musaddiqan lima ma'akum ya zama mai gaskata abin da ke tare da ku ashe babu tufka da walwala Allahumma sai dai wataƙila akan abin da ya shafi a wato hukunce-hukunce furu'at waɗanda suke da alaƙa da halal da haram wani abin a shari'an wancan al'ummar halal ne a shari'ar wannan haram ce wani abun kuma wannan su ne nasu haram wancan shine halal gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya so da haka Allah ya ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da na saukar wanda yake gaskata abin da ke tare da ku sai Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama farkon waɗanda za su fara kafirce mu alqur'ani kar ku zama waɗanda za su fara kafirce mu alqur'ani to anan sai malamai suka ce to Allah ya yi amfani da wannan uslubin ya ce wala ta kunu awwala kafirin bi kar ku zama farkon waɗanda za su fara kafirce mu Qur'ani kenan ne aka hana kafircewan aka hana ko kuma zama farkon mai kafircewa to sai malamai suka ce abin nufi shine ana nufin kar ku kafirce ma qur'ani ba wai an ba mu mutum dama bane ya ce ai ba ni na fara kafircewa ba abinda ake jin hankalin mutum shine kar ya kafirce saboda haka to su ahlul kitab a wancan lokacin idan suka fara kafirce ma qur'ani to ya zama su ne farkon waɗanda suka fara kafircewa kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ce man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yanqusu dhalika min awzarihim shay'a duk wanda ya kawo mummunar tafarki a musulunci ya fara sunnanta wani mummunan abu to yana da zunubin shi ya aikata da kuma zunubin duk wanda ya aikata bayan shi ba tare da an rage musu nasu zunubin ba saboda haka kaga wanda ya fara kafulce ma Qur'ani tun daga aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk wanda ya kafulce bayan sa to yana da kuma shi yana da laifi irin nashi saboda shi ya fara sunnanta kafulce wa Qur'ani shine ya fara shi yasa ma ko kisan kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl babu wani rai da za a kashe ran nan saboda zalunci face sai ya zama dan annabi adam na farko din nan yana da komasho a cikin kisan saboda me shine mutum na farko da ya fara sunnanta kisa a duniya shi ya fara sunnanta kisa da aka sai Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama farkon waɗanda za su kafirce ma ayoyina kar ku zama farkon waɗanda za su fara kafirce ma alqur'ani wala tashtaru bi ayati thamanan qalila Allah ya ce kar ku musanya ayoyina da wato ainihin farashi wanda yake dan kana wasu ayoyi ake nufi sannan menene farashi dan kana ayoyin da ake nufi a nan shi ne ayoyin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da su kala biyu al'ayatu shari'iyya wal'ayatu kauniya al'ayatu shari'iyya su ne ayoyi waɗanda suka zo na shari'a Allah ya ce ku yi kaza halal ne ku bar kaza haram ne kar ku yi shirka kar ku yi bid'a kar ku yi zina kar ku yi sata kar ku yi wazi kar ku yi kisan kai kar ku yi kaza ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi aikin haji ku yi sadaka ku yi biyayya ga iyaye ku sada zumunta waɗannan su ne al'ayat ash-shar'iyya ayoyi na shari'a sannan akwai al'ayat al-kauniyya su ne ayoyi waɗanda ake ganin su wanda za su maka simplifying su maka alamar cewa Allah shi ne abin bauta wahda hula sharikala irin yadda za ka ga a cikin ƙwar'ani za ka ji Allah yana wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi misali da ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun daga cikin alamomin da za su nuna muku cewa Allah shi ne abin bauta ba tare da an haɗa shi da kowa ba shi ne Allah ya halice ku daga turbaya sai ga shi nan kun zama mutane kun warwatsu a cikin duniya da haka kaga wayannan su ne ake kira da al'ayat alkauniya to kar ku kafirce mu waɗannan ayoyin su ma da haka ku yi imani da ayoyin Allah a shar'iyya ku yi aiki da su inda aka ce ku yi ku yi inda aka ce ku bari ku bari ku yi imani da ayoyin Allah alkauniya su ƙara muku imani da takawa da tsoron Allah a cikin zukatanku da haka shine wannan wala tashtaru bi ayati kar ku musanya da ayoyina samanan qalila kar ku musanya ayoyina da wato farashi wanda yake ɗan kaɗan menene farashi shine malamai suka ce abinda ake nufi da athamarul qalil ko ma yantafi'una bihi fi dunya shine abinda za su amfana da shi a nan duniya min baqa'i ri'asatihim misali na tabbatuwar mulkinsu suna gani in dai ana amfani da shari'an Allah da ayoyin Allah to mulkinsu ba zai tafi yadda ake bukata ba ba zai tafi yadda suke so ba wani hawi zalika da makamancin haka fakatabul ayatin lati fiha sifatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da haka sai suka koye duk wata ayan da a cikinta akwai siffofin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai suka ɓoye ta muƙabilul harsi muƙabilul hirsi ala jahihim wa ri'asatihim saboda suna wato ainihin ƙoƙarin wato su muƙabala su kwatanta da kwaɗayin da suke da shi wajen samun duki wajen samun matsayinsu da kuma shugabancinsu daga sun san ashe idan har suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to waye waye kuma shugaba bayan annabi yana raye waye kuma wani sarki ko wani shugaba bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana raye ai babu wani a saman shi in ba Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to kaga kenan idan har suka ga cewa in sun dawo sun yi imani da annabi sun mika wuya sun sallama to duk wani honorable wani da wane ne wani da za a kira su da shi za su sauka dole su dawo ƙasa da haka sai suka ɓoye ayoyin da akwai siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki wasu malamai suka ce wannan shine samanun qalil shine farashi dan kaɗan mutum ya ga cewa ya fi zaben mulkinsa ko sarautarsa ta duniya sama da ayoyin Allah ya fi zaɓar ya zama wani a cikin ƙasa ya zama wani mutum da za a dinga ambata a cikin ƙasa sama da ayoyin Allah ya zaɓi wannan ya fifita shi akan ayoyin Allah to wannan samanin ne kalu saboda mulki yana karewa ko da mutum bai mutu ba Allah yana iya kwacewa wanda mu kullum ina misali a ƙasan nan mun ga aya mun san wanda akan mulki daga gidan gwamnati daga bila aka sauke shi aka yi makabarta da shi mun san wanda kuma ya shiga bilan ya fito amma yana raye har yanzu amma Allah ya batar da shi shiru baka jin duriyarsa shekaru da dama in ka ga jarida to sunansu ne a sama in ka ji ana labaru a gidan rediyo ko gidan talabijin su za ka fara gani a sama amma yanzu babu su babu labarinsu wasu suna raye Allah ya nuna musu da sun yi amma yanzu gashi ana yi babu su wasu kuma Allah ya karbe su ashe wannan ne abu ne da zai nuna mana cewa mutum baya fifita wani abu na mulki ko na sarauta ko wani abu akan addininsa domin duka suna karewa addini kuma shine zaka ci moriyansa a duniya ka ci moriyansa a lahira wasu malamai suka ce ma'anan asamanul qalil shine anna kullama fihi malun aw jahun aw jahun aw jahin yuqaddimunahu wa in kana khilafal ayati fayukhfuna ayat cewa duk abinda yake cikin wato ainihin ayoyin Allah to idan ya zama da a samu dukiya ko matsayi to za su fara gabatar da shi sai su ɓoye ayoyin mutum yana karantarwa saboda zai samu wani abu na duniya ko za a bashi kuɗi ko za a bashi mota ko za a bashi wani abu wanda yake jin shi ya dace za a bashi gida ko za a bashi kaza da haka sai ga ayoyin nan waɗannan in na sake su suka tafi a haka to za su tafi su bugi kan wani za su tafi su bugi kan wani da haka sai ya markwada ayoyin ya ɓoye su shi kuma Allah ya fi ga sanin cewa ayoyin za su taɓa wani da wani kuma ya saukar da su a haka saboda haka ita aya in ta zo kai ba ka ƙara mata zafi saboda me kana ganin wanda ayoyin da ta bi ta kansu in ta bi ta kansu da sanyi ba za su ji da kyau ba sai ka ƙara mata zafi ba a haka sannan kuma din ayan in ta taho da zafi za ta markwaɗi suwa ne za ta bi ta kansu honorable wa ne suwa ne ba a rage mata sanyi yadda ta zo da zafi haka za ka sake ta shi yasa qur'ani ma zaka ga wani wajen kaga Allah yayi sanyi wani lokacin kaga Allah yayi magana da zafi zafi wannan duka yana cikin usulubin qur'ani shi yasa duk annabin da Allah ya aiko shi kan aiko shi ne da siffan bashiran wa nadhira rusulan mubashirin wa munziri albishir ga waɗanda suka yi imani akwai aljanna akwai rahamar Allah cikin sanyi gargadi ga waɗanda suka ƙi Allah zafafawa cewa akwai wuta kafurai ku tuba akwai wuta mazinata ku tuba akwai wuta ƴan luwaɗi ku tuba akwai wuta masu cin riba ku tuba akwai wuta a ja hankali a yi zafi ku bar zalunci ku bar kisan kai ku bar kaza ku bar kaza duka wannan yana cikin usulubi na alkur'ani da haka shine Allah tabaraka wa ta'ala ya musu bayani ya ce ai ayoyin allah ma kun sanya su ta ja'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wasu ku ɓoye wasu kuma ku bayyana yadda ku ga dama wasu malamai suka ce kuma a'a wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ma'anansa shine annahum kanu ya'khuduna al-ajra ala ta'limid din sun sa ka'ida cewa in dai za su karantar da addini to sai an biya su wanda za mu yi bayani akan wannan wasu malamai suka ce a'a kanu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi sun kasance suna canza kalmomin da Allah ya saukar a ayoyinsa daga inda Allah ya ajiye su sai su canza li sharfi sharifi saboda matsayin mai matsayi wani hau zalika da makamantan haka kama ja a an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ya ce inna ma a halaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim sharifu taraku daga cin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine sun kasance in mai matsayi babba mai sarauta in yayi sata sai a rabu da shi wa idza saraqa fihim ad-da'if in ko mai rauni yayi sata aqamu alaihi al-had sai su yi masa haddi wanda wannan hadisin mun karanta shi a karatun mu na kitabul kaba'ir idan babba yayi sata sai a rabu da shi in karami mai rauni in yayi sata shi kuma sai a mar haddi da kaga suna canza ayoyin Allah saboda matsayin mai matsayi kenan to wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala to anan abin da ya kamata mu lura kamar yadda na kawo cewa wasu malamai sun ce ka'ida da suka sa shi ne babu wanda za su koyar da shi addini sai ya biya su to shi ne sai malamai suka ce wai shin ya halatta mutum ya koyar da alkur'ani kuma a biya shi ya karba jamhurin malamai jumhur na malamai ma'ana mafi yawan malamai sun tafi akan cewa na'am hakan ya halatta ya halatta mutum ya karantar da alkur'ani kuma a biya shi ya halatta suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah ai ma abin da yafi cancanta ku karba sakamako akan sa shine littafin Allah abin da yafi cancanta a biya ku kuma ku karba shine littafin Allah sai suka ce to tare da cewa hadisin yana bayani ne akan cewa ya halatta mutum ya yi rukuya kuma a biya shi kamar yadda in ban manta ba a shekaran bariya kenan ko mun karanta a suratul fatiha cewa abu sa'id bin khudri da suka je wani gari suka nemi a basu masauki aka hana su sarkin garin wani abu ya harbe shi aka ce to a je a binciki waɗancan bakin ba mamaki a samu ne a samu magani a wajensu aka zo aka same su aka yi magana da su abu sai ibn kudur ya ce tabbas muna da magani amma ba za mu ba ku magani ba sai kun biya mu tunda mun nema ku ba mu masauki kunki da haka za ku ba mu rakuma ku ba mu kaza ku ba mu kaza suka yi yarjejeniya ya karanta musu suratul fatiha ya shafa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai a wancan lokacin suka ce ba za a raba ba har sai an je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka je yake masa wa mayu dirika annaha ruqa ya aka yi kasancewa wannan suratul fatiha ruqiya ce ta ya kasan haka daga karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna akhadtu inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah ai abinda ma ya fi cancanta ku karba sakamako akan shine littafin Allah da haka annabi sai ya ce ku raba sannan nima in kun tashi kasa ku kasa tare da ni wanda mun yi bayani akan cewa manzo Allah ya ce ku kasa tare da ni sallallahu alaihi wa sallama saboda ya ƙara kawar musu da shakku kaga tunda ya ce ku raba sai ce ni ma ku raba da ni kaga kenan idan cewa da yi ku raba tsakanin ku ya kawar da shakku to cewa ni ma ku raba da ni ya sake kawar da wani shakku da suke ciki sannan sai suka kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Sa'al ibn Sa'ad Allah madaukakin sarki kare da a gare shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma wani sahabi lokacin da wata mata ta zo tace tana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce komai ba wani sahabi ya ce ya rasulullah in baka da bukatanta ni a bani aurenta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya kawo sadaki babu ya ce masa hal tajidu walau khataman min hadid ko da zobe na karfe kana da shi ya ce babu ya ce sai dai walakin haza izari sai dai ga nan mayafi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za ta sunna bi izari in labistahu lam yakun alaiha minhu shay wa in labisathu lam yakun alayka minhu shay kai in kai ya in kai rufe jikinka da mayafin to ita kuma ba komai a jikinta haka nan ita ma in ta rufe jikinta da mayafin kai kuma fa da aka ya ce wannan mutumin ya zauna hatta idan ƙwalar majalis sanda aka jima yana zaune fara'ahu su rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyar annabi sai ga wannan mutumin ya tashi ya juya da ya tafi fa amara bihi fa du'iya manzo Allah sai ya ce aje a kira shi yana zuwa sai ya ce masa a annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa shin ka haddace wani abu na alqur'ani sai ce na'am ma'i suratu kaza wa suratu kaza wa suratu kaza ina da suran kaza da kaza da kaza da kaza manzo Allah sai ya ce masa izhab faqad zawwajtukaha bima ma'aka min alquran je ka na baka sadakinta na baka aurenta sadakinka kuma sadakinta kuma shine abin da ka haddace na qur'ani ka koya mata surorin nan da ka haddace na alqur'ani koya mata shine sadakinta to sai kaga sai aka ce to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya koya mata alkur'ani madadin sadaki sadaki shi kuma me ake kudi ne ake bayarwa sai aka ce to koya mata qur'ani madadin sadaki sai suka ce kenan ashe ya halatta tunda yanzu dai koya mata qur'ani me ya sakamakon sa shine an bashi aurenta abinda sai da kudi zai ya aka ce to an baka aurenta shine sakamakon ka da aka sai suka ce to kenan ashe ya halatta tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa bai halatta ba suna kafa dalili akan cewa a qur'ani ai Allah ya ce ma annabi kul ma as'alukum alaihi min ajr illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila kace musu bana neman sakamako a wajen ku sai dai wanda ya ga dama ya rike hanya zuwa ga ubangijinsa to ya zo ya kama alqur'ani amma ni bana roƙon ku biya ni wani abu haka da ka ga a cikin ƙur'ani Allah yana ce masa kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli shay'in shahid a wajen Allah nake neman sakamako na da sauran ayoyi haka nan kuma suka ce hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'an ku karanta alqur'ani wala ta'kulu bi kar ku maida alqur'ani ya zama hanyar samun abincinku wala tastakthiru bihi kar ya zama ta hanyar ƙur'ani kuke ƙoƙarin tara dukiya kai suka ce to kenan ashe in an ce ƙur'ani kar ku ci abinci ta hanyar ƙur'ani ashe kenan ya zama haramun ne mutum ya koyar da ƙur'ani a biya shi a nasu fahimta sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo ya samu sahabbansa suna karatun ƙur'ani jabir bin abdullahi ya ce a cikinmu akwai balarabi akwai ba'ajami akwai wanda bai san bambancin ha da ha ba bai san bambancin a da a bai iya bambancewa saboda ba ajame ne shi annabi sai ya ce musu iqra'u fa kullun hasan ku karanta qur'ani dukanku karatun ku yana da kyau ku ci gaba da karantawa sai ya ce to amma fa saufa ya'ti qaumun a za a samu wasu mutane za su zo nan gaba yuqimunahu kama yuqamul qadah za su dinga daidaita ƙur'ani yadda ake saita kibau a kan layi haka za su dinga daidaita karatun ƙur'aninsu karatu mai kyau ya san idan yana karatu ne idan kasuru yake ya san duk inda zai yi ja biyu zai yi baya wucewa in yana tawassu ne ya san zai yi ja hudu ne baya wucewa in zai yi ɗul ne ya san zai yi ja shida ne baya wucewa da haka ya daidaita karatun maddul ja'iz dinsa aridul sukun dinsa maddul iwad dinsa maddul badal dinsa maddul kaza maddul kaza duk ya san yanda zai tantance su nan biyu zai ja nan bi zai ja kaza nan zai ja kaza duk ya sani amma sai ya ce ya ta'ajjalunahu wala ya ta'ajjalunahu ya ta'ajjalunahu bil ayn shine na farkon suna kokarin dole dole suna fatan abinda suke so su samu na alqur'ani shine mai gaggawa shine sakamakon duniya wala ya ta'ajjaluna bil hamza ba sa neman lahira da shi naka duniya suke nema da shi kalmomi ne guda biyu da al'ajila mai ainun da al'ajila mai hamza shine shi yasa da muka a cikin du'aul istikhara manzo Allah yana kawowa cewa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa dunyaya wa aqibatu wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi kaga suna da bambanci ajila duniya kenan ajila bil hamza shine lahira daka suka kawo wasu dalilai amma malamai suka ce abinda ya fi tabbata shine aita wasu shine in ya zama koyar da ƙur'ani ba farilla ba ce a kan malami to babu laifi don an ba shi sakamako ya karba yanzu misali kamar malami zai koyar a islamiyya ba farilla ba ne a kan shi ba dole ne a kan shi ba saboda in bai koyar ba ma akwai mutane da yawa da za su koyar saboda haka yanzu shi da zai koyar zai ba da lokacinsa ne ya koyar to sai a zauna a ce to nawa za mu biya ka a wata nawa za a biya ni a wata wannan ya halatta amma in ya zama cewa dolen dole ne akan shi ya koyar a ce kaf garin ba malamin qur'ani sai shi to haramun ne ce dole sai an biya shi kuɗi haramun ne ko kuma mutum malamai suka ce mutum ya zo yana so ya koyi suratul fatiha bai iya ba kaga la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bai iya fatiha ba yana so ya koya saboda ya sallah to sai ka ce dole sai ka biya ni kafin in koya maka wannan haramun ne saboda a wannan lokacin farilla ne akan shi ya koya masa amma in ba haka malamai suka ce ya halatta a lokacin da ya zama ba farilla ne akan mutum ba wallahu a'lam da haka Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila sai ce wa iyaya fattaqun ni kadai ku ji tsoro na wannan wa iyaya fattaqun in Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani akan shi insha Allah mu hada shi da na baya da muka wuce wa iyaya farhabu Allah ta'ala ya sa albarka cikin abin da mu karanta abin da mu karanta daidai Allah ya ba mu lada kusa kuran da muka yi Allah ya fi mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته